بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 28 ga watan zulhijja a shekara ta 1436 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma shi ne sha biyu ga watan goma na shekara ta 2015 a lissafin miladiya kuma yau insha Allahu ta'ala za mu kare karatunmu na littafin tajiridi tauhidil mufid wanda kuma shine zai zama darasinmu na 49 daidai ko? na'am wannan littafi mai albarka da muka yi shekara ɗaya da wata nawa ne da fara shi da wata shida ko? to alhamdulillah babban abun daɗi a ko'ina shine dai ya zama cewa littafi dama masu shi suna rubuta shi ne domin a karanta a fa'idanta zama wasila ce da za ta sadar da bawa da ubangijinsa ta hanyar sanin menene daidai da tsoratar da shi daga abin da yake ba daidai ba kuma alhamdulillah ina ga a cikin littafin nan mun fa'idanta dai da abubuwa da yawa za mu ɗan maimaita ko za mu ɗan jikai mu ɗan koma bayan mu ɗan yi bitar wasu waɗannan abubuwan in muka gama wato karatun na yau ɗin insha Allah za mu tashi na inda yake cewa wa amalul kalbi ko ya gaya mana dama ibada tana da ƙa'idoji guda hudu ƙa'idoji nan yana nufin ginshiƙai da ibada ba ta zama ibada sai an same su to nan amma ba rukunan ibada yake nufi wanda muka sani azzullu wal khudu'u da muka sha magana a kansu ba amma nan yana magana akan al-mahabbatu wal-dhill wal khudu wanda muka sani na rukunan ibada nan yana zancen hanyoyin da ibada take tabbata ginshiƙan da da su ne ake yin ibada ɓangarorin jiki akwai ibada ta zuci ita ce fara gaya mana ko ce ƙaunul ƙalbi wanda shine ma'anan aƙida akwai kuma ƙaunul lisani shine dukkan labarin da bawa zai bayar dangane da ubangijinsa wajen abin da ya sani na imani da Allah sannan kuma akwai abin da ya shafi addu'a roƙon da zai yi da kuma du'a'i zuwa ga Allah ma'ana da'awa da kuma kare addinin Allah da bayanin cewa bid'a ba daidai bace da wadda ta da kuma sabanin ta ga shari'a da kuma abin da ya shafi zikiri wannan duk shine qaulul lisani da harshe ake yi akwai amalul qalbi shine wanda zamu tashi akan sai ko bayan na farkon dama mun yi magana wa qaulul qalbi wa qaulul lisani to sai amalul kalbi da kuma amalul jawarihi za mu zo mu je su to sai ce wa amalul kalbi da aikin zuciya mun ji ƙaulin zuciya shine aƙida ko me ƙauli furucin zuciya zuciya me take furtawa shine aƙidar da ka ƙudurta a zuciyarka to sannan zuciya har yanzu tana da ayyuka da take aikatawa to su za mu je yace kal mahabbati lahu kamar soyayya ga Allah mana mutum ya so Allah nan tun da bai faɗe shi da cewa zai ka mahabbatillahi kamar son Allah amma tun da masdarin ya riga ya gabata wanda kuma ya amalu amalil fi'il anan a sai kawo jarin wa majrur amma nan yana nufin ba soyayya don Allah ba a'a son soyayyarka ga Allah shi ake nufi ma'ana ya zama kai mai son Allah ne son Allah ina ake samun sa a zuci wattawakkuli alaihi da dogaro ga Allah ya zama zuciyarka ta nutsu ba ta kokonto cewa Allah shi ne mai mata komai ka dogara gare shi in ba hausa dama ya ce dogaro ai ana akwai cikin dogaro akwai wata ma'ana ta sakankancewa da yaƙini da kuma zubar da dukkan makamanka ka saki lamarinka Allah ka barwa shi zai ma komai shine ma'anar dama dogaro ka gamsu cewa babu mai iko akan yi ma wani abu in ba Allah ba to ka saki lamuran naka kame da su zuwa gare shi ka dogara shine tawakkali wannan dai shi ma mun sha magana a kansa wal inaba da kuma inaba koma zuwa ga Allah aikata ayyukan kirki bayan tuba a koma zuwa ga Allah wal khawfi da tsoro tsoron da ba a yi wa kowa irinsa sai Allah wal raja'i da ƙauna da fata sa rai cewa abun alheri zai zo maka to ka sa ya zama cewa kullum Allah kake sa fata daga gare shi waɗannan abubuwa da khaufi da raja'i wanda duk mun dai sha magana akan su ba kowa ke fahimtar hatsarin su dangane da mutum ya sa su a wani wanda ba Allah ba kuma yaya ake sawa mutum ya sa wannan abu ya zama ya yi raja'in wani wanda ba Allah ba yana tsoron wani wanda ba Allah ba ta wace sura abin yake kasancewa duk abin da ba ka ganinsa amma kana jin tsoronsa a wani yanayi cewa in ka saba masa wani mummunan abu zai same ka to irin wannan ba a yi wa kowa sai Allah shi wani shine kaufi kana ɓoye a gidanka kalau to amma kana tsoron akwai wani abu da wani ya ce ka yi in ba kai ba wani abu mai ƙarfi da ba mai iko a kansa sai Allah zai same ka banda cewa yana da iko ya ma wani abu ƙila ya ce zai kore ka daga aiki ko wani yana da iko zai iya yi sai ka ji tsoron ya ce in ba kai kaza ba za a kore ka to dole kai wannan abu wannan ba shi muke zance ba amma yanzu misali wata doka ta wata ibada da wani addini kana tsoron ko wani malami la'alla ma ya mutu yana kabarinsa amma kana tsoron in baka so shi ba in baka yi masa da'a ba in baka yadda da shi ba to zaka talauce ai ka samu mutane sukan samu sukan sa kansu a irin wannan ko to wannan khaufin irin wannan tsoron la yajuzu illa lillahi in mutun yayi shiga wani wanda ba Allah ba to yayi shirka Allah samu fahimce shi to haka raja'i raja'i shine ka sa fatanka na alheri cewa duk wani abun alheri da zai same ka to ka sa ran cewa Allah ne zai kawo ma kar ya zama a zuciyarka akwai wani mutum kana jin cewa ai in dai da wani a duniya to ni dai insha Allah kalau da ni to wannan ba a san sa Allah kawai zaka sa a wannan abu ai ka samu wannan kuskuren yakan faru ga wani ce mu muna da wani shikenan muna da kai ai ba mu bukatar kowa to wannan Allah baya son wannan Allah shi kadai ake wannan to wannan shine raja'i ka sa ran kuma cewa in kai aiki Allah zai karba kada ya zama a tsakaninka da ubangiji ka sa wani hijabi na khaufi mai tsanani baka kaunar Allah baka sa ran cewa zai maka wani abu kullun kawai tsoron azabarsa kake baka fatan rahamarsa shi yasa ake ce a hada su guda biyu da khaufi da raja'i tsoron azabar Allah lalle ka samu tsoron azabar Allah to amma kuma wannan baya nufin ka ji cewa Allah baya gafara Allah baya rahama a'a Allah mai rahama ne Allah mai jin kai ne Allah yana yafewa Allah yana afuwa bal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana rahamar da Allah yake mana da jin kan da Allah yake mana tafi duk wata rahama da zaka iya kwatantawa da tausayi tsakanin uwa da ɗanta dan nata ma wanda yake karami jariri mai shan mama mun sha magana dai akan wannan da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na matan nan da ta fusge danta tana bashi nono bayan ya bace a cikin kamammin yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuna tsammanin matan nan za ta dau danta ta jefa shi a wuta suka ce a'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to tausayin da Allah yake muku ku bayi ya fi tausayin wannan baiwar ga dan nan nata yadda kuka san wannan uwa ba za ta ɗauki jaririn nan ta jefa shi a wuta ba to haka Allah baya so ya jefa ku a wuta kaga yanzu nan zaka kwat inda zaka kwatanta ai wannan na duniya ne uwa dai a ce yau ga uwa ta dauki danta ta jefa auta banda uwar da ta yi cikin shege take kunya wannan sukan yi abin da da ma ba a tsammani ko uwa dai da uwa da take da danta danta na shari'a tana son sa yana son ta sai ta dauke shi ta jefa shi a wuta ba da wata manufa ba zancen tsafi ba haka kawai saboda tsabar rashin tausayi ba ta son sa akwai mai tunanin cewa wata uwa za ta yi wannan to yadda kake tsammanin uwa ba za ta yi wannan ba to haka Allah subhanahu wataala ya ce kawai yana sha'awar ya azabtar da kai ya saka a wutar jahannama babu ashe kenan wannan yana bude mana kofar me kofar raja'i to shine wannan raja'i din ka rika jin alheri zai zo maka daga Allah ba kullum ka dugunzuma hankalinka ya tashi kana sa ran cewa babu wani abu da zai zo maka na alheri daga Allah Allah sa an fahimci waɗannan sannan ishe wal ikhlas da ikhlasi tsantsance aiki ga Allah duk abin da za ka yi duk abin da za ka faɗa ya tabbata cewa don Allah ka yi wannan shi ne ikhlasi wasabri ala awamiri da kuma haƙuri akan umarnin Allah wa nawahihi da abubuwan da ya hana wa aqdarihi da ƙaddararsa ya ƙaddara wani abu da kaza zai same ka to kai haƙuri haƙuri daban neman mafita daban wani na ɗauka cewa in an ce ka haƙura to shine karka neman mafita ba haka ake nufi ba ka haƙura babu ƙunƙuni babu al'ala babu zage-zage in abu ya same ka ka gamsu cewa wannan rubutu ne na ƙaddara daga Allah amma baya nufin kuma ka zauna ko baka nemi magani ba ko in talauci ne baka sai ka ce a shikenan ba zan aiki ba nayi haƙuri da abin nan wato rubutun Allah da ya rubuta mu dama ma'anar rubutun shine ka yadda Allah ba tsanar ka yi ba shine ma'anar haƙurin kai ma'anar haƙurin ka yadda cewa ba dan wani abu bane Allah bai baka kuɗi ba bai baka kaza ba bai baka kaza ba a'a ka kwantar da hankalinka bai rubuta bane Allahul Mahfuz kuma sai ka dauki cewa zabin nan nasa yafi maka alheri kamar da zamu zo mu magana gaba sanin ce warida bihi da yarda da shi walahu wa anhu yarda da Allah yarda domin Allah da kuma yarda da abin da aikin Allah shine waɗannan abubuwa uku ar-rida bihi yarda da Allah yastalzimu ar-rida bi sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi shine ake nufi da wannan ar-rida bihi ka yarda da Allah wannan yana nufin kamar amincewa amincewa da gamsuwa da Allah a matsayin ubangijinka da dukkan sunayensa da siffofinsa da dukkan hukunce-hukuncensa ka karbe su ka yadda da su ka amince da su mun fahimci wannan ta bangaren abin da ya shafi hukunce-hukuncen da yi hukunce-hukuncen da yi sun kasu kashi biyu akwai ahkam shar'iyya akwai kuma ahkam kauniya kadariya to wancan na shar'iyya ka yarda da su ka amince ka hukunta su a kanka kai aiki da su yau da kullum to shine ka yarda da su dina cikin ma'anar arrida billah mun fahimci abin warrida lahu yarda kuma domin Allah shine ka yarda da wani abu saboda abin ya dace da abin da Allah yake so ma'ana an wannan kuma ya shiga abin da ke shiga cikinsa ashkhasan wa ausafan wa amakin mutane ko siffofi ko wurare to duk abin da za ka yadda da shi a wannan rayuwar ko duk mutumin da za ka yadda da shi a wannan rayuwarka to ya zama ka yadda da shi ne domin ya yadda da Allah domin Allah yana son Allah domin yana kan hanyar Allah kai ma sai ka ji kamar da yadda mahabba take ka so mutum saboda me saboda Allah to ne shine wannan lahudin ai li ajlihi warida anhu kuwa malam ibnu qayyim da yake wannan mazancan sa ne naga fassarar da ya bata a dai cikin madarij salikin yana cewa warida anillahi huwa rida anhu fi kulli ma qada wa qaddara shine ma'anar arrida anillahi ka yarda da Allah cikin dukkan abin da ya kaddara ka yarda da shi a matsayin ubangiji a matsayin ayyukan da yake a matsayin siffofinsa wannan shine arrida bihi ko ka yadda da duk abin da Allah ya yadda da shi shine arrida lahu to kuma yarda da ayyukansa na kaddara musifa ta same ka kai hakuri ka gamsu ka natsu ka kwantar da hankali wannan shi ake nufi da rida ka sallama cewa wannan abun daga Allah yake to wannan shi ake nufi da arrida anillahi kamar da malamai suka fassara kuma har yanzu a fadin Allah madaukaki radiyallahu anhum wa radu anhu ga Allah madauki ya tabbatar mana abubuwa biyu anan radiyallahu anhum da yake magana sahabbai Allah ya yarda da su ya amince da su kuma su ma sun amince da shi sun amince da shi da ayyukansa na kaddara da hukunce-hukuncensa na shari'a duk abin da ya dora musu sun karba sun yarda da shi wannan daidai yana cikin ma'anonin da malamai suka ambata kuma akwai dai wasu'i a ciki da faɗi malamai sun ƙara buɗe waɗannan maganganu a cikin littattafansu in mutum yi kowanne nan wato topic ne da ya cancanta a yi magana a kansa a matsayinsa shi kaɗai akwai littafai da dama da malamai suka rubuta a babin ikhlasi kun san su da yawa kun gani littafai da yawa akan muhabba littafai da yawa akan maganar ina ba khaufi da raja'i duka duk dan haka duk waɗannan abubuwa inda maganar su za a yi sun isa a yi darasi akan su su kaɗai mu je sai ce wal muwalati fihi muwalati shine jibinta ka jibinci wanda zaka jibinta fihi ai fi sha'anillahi fi nan ana nufin fi sha'anin lahi a lamarin Allah a addinin Allah ma'ana duk wanda za ka so shi ka ƙaunace shi ka jibince shi ya zama abokinka mataimakinka wanda za ka taimakawa ya taimaka maka to ya zama don Allah ku kai wannan abu ba don wani abu na duniya ba kar ya zama tsakaninka da mutum tsananin soyayyar da kake masa kane masa soyayya ne kawai saboda akwai wata maslaha da za ka samu a wurinsa malamai sun ce duk mutumin da yake mu'amala da wani yake jibintarsa yake sansa can a ƙasan zuciyarsa kuma abin da ya kawo shi shine don ya amfana a duniyance to wannan ba fillahi aka yi ta ba sai ya zama asalin abin da ya haɗa ka da wannan mutumi ko wane ne shi abin da kake so magana ce ta Allah don Allah kuka haɗu to wannan shine abin da za a samu lada babba kai Allah taimake mu akan tsantsance waɗannan manufofi domin Allah wal mu'adatu fihi da kuma gaba fi sha'anillahi dangane da Allah ma'ana duk wanda zaka kishi ba zaka jibince shi ba ba zaka abokance shi ba babu ruwanka da shi to kai wannan shi ma saboda Allah ma'ana ashe kenan al asbab at-tabi'iyya la takunu sababan lil mu'adati duk wani sababi na ɗabi'a to haramun ne ka ɗauke shi ya zama sababi na mu'ada ce me ake nufi sababi na ɗabi'a ɗabi'a ce Allah maɗauki ya halice mu kowa an sa shi a wani gari an halici wannan a gari kaza wannan ma an halice shi a gari kaza an halici wannan da launi iri kaza wannan da launi iri kaza to ba a ɗora wala'i da bara'i akan waɗannan abubuwan domin ba asbab ne shar'iyya ba duk abin da ake dora wala'i da bara'i a kansa ana dora ne akan mene asbab shar'iyya sababi sababi na shari'a wani mai san Allah ne kana san sa wani mai san addinin Allah ne kana san sa wani mai kin addinin Allah ne wajibi ka kishi shine abin da ake nufi ko dan garin ku ne ko mahaifi ne ko uwa uba ko kaka ko wane ne in karanta wannan ko ba nan bane Allah mu ya ga mana kul in kana aba'ukum wa abna'ukum ai anan ne mun karanta wannan cewa duk wanda zaka so shi da uwa ne da uba ne da kaka duk saman sa duk ƙasa duk dangi da wani abin nan yan uwa da mata da kuke zaune in dai soyayya ce banda soyayya ta ɗabi'a ta mutum ya so matarsa mutum ya so ɗansa to in dai babu son Allah kuma a gun wani to haramun ne kai ɗin ka so shi daga duk mutumin da yake baya son Allah baya son addinin Allah to haƙƙi ne a kanka a addinin ka ji kana kyamarsa ko da kuna mu'amalar da zaka ji hankalinsa mun fahimci wannan abu ba laifi bane kai mu'amala da shi mu'amalar da ta kasuwanci da ta maƙotaka ta karatu da sauransu dan ajin ku ne a gaggaisa amma kauna ta addini babu tsakaninka da shi ai mun fahimci wannan abu wani yana cikin manya-manyan abubuwa to sai yake cewa wal mu'adati fihi hakanan kuma karka ki mutum saboda wani sababin da ba na shari'a ba kamar yadda na fara faɗa karka ki shi saboda ba launin ku ɗaya ba kaji kana kyamar mutum saboda launinsa kai baki ne shi fari ne kai baka san farare akan samu wannan ko shi fari ne ji baya san bakake wannan haramun ne karka ki mutum saboda ba garin ku ɗaya ba wannan ba ɗan garinmu ba ne ko a garin ma 'yan unguwarmu a unguwar ma 'yan lungunmu duk wannan abubuwan haramun ne a ɗora ƙauna da ƙiyayya a kansu abinda ake ɗora ƙauna da ƙiyayya a kai shine maganar Allah son Allah ko ƙin Allah wane yana son Allah kana sansa kowanne iri ne shi duk munin jikinsa duk yadda Allah halicce shi duk ƙazantarsa duk halinsa mumini Allah yana son sa tunda yana son Allah to wajibi ka so shi in kuwa baya son Allah duk tsaftarsa duk ikonsa duk kudinsa to ka ji a zuciyarka addinin Allah ne ka ki shi ko da cewa an halatta maka wasu mu'amaloli tsakaninka da shi Allah sa an fahimci wannan wato wannan abun yana da wahalar fahimta haka agun da yawa daga mutane wani zai ce ai kamar da tsanani a cikin irin wannan tunani a ce ka ƙi wani saboda misali ka ce masa ba musulmi ba ne don haka ba ka san sa abinda dama shari'a take so kai ɗin ka kalla shine shi wannan mutumin Allah ya ce ya bauta masa yaƙi Allah ya ce ya yadda da ba wanda ya cancanta a bauta masa sai shi shi ɗin yaƙi kai ka yadda kana yi in ya ga dama ma zai iya buɗe baki ya zagi Allah an ce yadda akwai Allah ya ce shi ba ruwansa shi kuma Allah alaƙarsa da mutane ta ya sa mutum a aljanna ko a wuta akan wannan abin ne wanda ya yadda da shi to zai yadda da shi ya sa shi aljanna wanda ya kafirce masa to ko dan waye wuta zai sa shi haka ashe shi Allah ba ruwansa da magana alaƙa ta jini mun fahimci zancen don haka ashe kenan in abin da zaka tambayi kanka shi wannan da baya musulunci baya son musulunci ya tsani musulunci in an duba za a samu cewa Allah yana son shi Allah yana son ko baya son sa Allah ba zai so shi ba tunda baya addinin da Allah ya yarda da shi tunda Allah ya aiko manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallama to duk sauran addinai sunan su haramun agun Allah duk addini ko da addinin da da Allah ya aiko a yi shi kamar yahudanci da kiristanci ai kun ga Allah ya yarda a yi su a zamanin da ake yi ko da ba da wannan sunan ba to amma da zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da bai yarda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne Allah ya aiko shi ba da za a kira sunansa zai ce that man shi bai yarda da shi ba bai dauke shi abin to bai yarda da sakon Allah da ya bashi ba bai yarda da cewa shi manzo ne daga Allah ba don haka yayi abin da ko yana kan abin da Allah baya so adalci ne a gun Allah Allah ya ki shi to Allah yana kin wani kai kuma don me zaka so shi a nan zancen zaka duba wa kanka adalci din cewa ka ƙi shi kuma ana zancen ƙiyayya ta zuci ne yawwa bai hana za ku yi mu'amala ba domin ƙila ta hanyar mu'amalan nan zaka ji hankalinsa kuma ya musulunta Allah sa kun fahimci wannan akwai mu'amaloli da ka'idoji da shari'a ta samu a wannan babin kada mu ji an ce a ka ƙi kafiri kawai shike ne zama asali shine wato kwata-kwata baran-baran a kowane yanayi to ta ina kuma za ka ja hankalinsa ya musulunta akwai sabubban da za su jawo ya zama cewa kai ɗin kuma lalle a zuciyarka akwai kwaɗayi mai na gaske cewa wannan ya shiryu Allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya taimake mu musulunci da daɗi yake babu ɗan gata fa irin musulmi duk da cewa musulunci yanzu yana shan wahala ko kuma in ce musulmi ne ke shan wahala ko musulunci ne ke shan wahala musulmi ne ke shan wahala su ma sababin shan wahala su wallahi rikon sakainar kashi da suka yi wa addini sharaɗin da Allah maɗauki ya bayar in kun yadda da shi zai yadda da ku zai ba ku tabbaci a ƙasa da sauransu to amma sai muka samu kanmu a wani yanayi da masu wayo daga cikinmu suna ganin sun fi Allah wayo in ya ce ai kaza sai sai a su gaskiya wannan abun ba sa san sa haka suna kyama haka ba na wannan zamanin bane Allah kuma baya san wannan abu in Allah ya ce ka yadda da abu zaman ka lafiya shine ka yadda da wannan abu akwai hikimar da kai baka sani ba masu binciken zamani da sauransu la'alla ba su zo kan abin da za su gano cewa wannan abin yana da wata fa'ida a duniyance ba shi yasa kila baka yadda ba Allah ƙara fahimtar da mu to sai yake cewa har yanzu wal mu'adati fihi wal ikhbati ilaihi da risina zuwa gare shi khudu'i duk shine ikhbati eh tattara da abin nan wato risinawa da kaskantar da kai wa tumaninati bihi da nutsuwa da shi ya za ka nutsu da Allah ka ji cewa ba abin da kake so illa ka ji kana da alaka da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu abin da yake so a duniya irin ya ji gashi a halin sallah duk a yanayinsa na duniya babu wanda yake sa shi farin ciki ka ganshi yana walwala fuskarsa na walwala irin a ce lokacin sallah yayi zai gana da ubangiji dadi yake ji to ka samu wannan nutsuwar tsakaninka da Allah wannan wani abu ne babba a ina ake samun sa a zuciya muna lissafa ayyukan zuciya ne wa nahwi zalika kai sai sai abin yayi yawa a lissafa maka gaba daya da makamancin wannan ko da makamantan waɗannan abubuwa da aka ambata min a'malil qulubi na ayyukan zuciya allati waɗanda farduha akadu min fardi a'malil jawarihi wanda farillancinsu ya fi ƙarfi fiye da farillancin ayyukan gaɓuɓɓa kun gane? ko ba gane ba yau waɗannan ayyukan duk mutumin da ya bar su a zuciyarsa babu to za ka samu duk sallarsa duk kyautar da yake wa mutane duk kirkinsa da za a ce awana ko mutumin kirki ne duk ba zai masa amfani ba wa idan zuciya ba san Allah me aka yi babu don haka duk kyautar mutum da insaniyarsa da sauransu a da ihsaninsa ba zai masa amfani ba sai akwai waɗannan shi yasa dama malamai ai suke rakkazawa kullum ake mai da hankali akan harkar gyaran zuciya gyaran aƙida maganar aƙidan nan maganar aƙida maganar tauhidi domin shine tushe da aƙida sai a karɓi sallah ba aƙida duk yawan sallah ko baka taba rasa sallah ba da mutum zai shekara 40 kamar da muke ba da labarin sa ibn musayyib ko shekara 40 bai taba rasa ta da iqama a masallaci ba in ya zama a zuciyarsa baya san Allah ina zan ina zan wannan sallar ta sa Allah baya so ba za ta Allah ba zai karba ba don haka waɗannan abubuwa su ne asasi duk mutumin da yake son musuluncinsa ya yi ƙarfi to ya samu waɗannan kuma ka duba ka gani duk al'ummar da wannan karantarwar ta kama ƙasa sosai a zukatan mutanenta za ka ga daban suke da sauran mutane yanzu in muka canza halayenmu a nan wannan tsoron allon ya shiga jikinmu to a halayenmu a waje sai mu samu kyakkyawan hali tsakaninmu da juna hancinin nan da muke da shi mai tsanani da rashin haƙuri a junanmu yanzu nan za ga wani ya kai mari da rashin bin doka duk sai ka gaya mana sauki saboda mun saba da bin dokar Allah muna da tsoron Allah a zuci yanzu ku duba ku ga a ɗabi'a irin ta ɗan adam da wahala ka samu mutum mai kangarewa doka irin ɗan Najeriya kun yadda da wannan ko ba ku yadda ba baya son doka shi duk abin da za a ce abu tsari to a lokacin zai faɗa mu ba a yi mana haka mu kaza da kaza duk duniya duk inda kaga ana zaman lafiya to akwai bin doka bin doka doka ko koda ta wannan ta bin titi din nan da kullum muke nanatawa akai yanzu kaga irin fadan da ake a fita daga kwana da shigowa kwana da mai babur da mai mota da mai keke wani ya san kuskure yayi bai kamata ya bi wani wuri ba amma in ya bi sai kace masa haba malam me yasa an bi din shine amsa da zai fara baka maimakon ya bada hakuri da sai ya ji kunya cewa wannan abun bai kamata in yi shi ba sai ce an buɗin ƙila ma wani hadda zagi wani ma za harara zai ga ko za a yi masa magana ya buɗin to wannan abin ba ka samunsa gaskiya a tsakani da Allah in ka je duniya ka zauna da mutane ba ka samu wannan abin ba sai a wurinmu to in aƙidar mu ta yi kyau muka san girman Allah za mu ji tsoronsa a ɓoye kamar da muke nuna muna jin tsoronsa a fili a ce a ɓoyen ma haka muke to in muka tarbiyyantu da wannan duk waɗannan halayen za mu bar su insha Allah Allah taimake mu akan gyara waɗannan abubuwa na zukata to sai ke cewa wa mustahibbu ko na wa mustahibbuha ko wa mustahabbuha ahabbu ila Allah ta'ala min mustahabbi a'malil jawarihi abin da yake kuma mustahabbi na waɗannan ayyukan zuciyar ahabbu ila Allah Allah ya fi son sa fiye da mustahabbi a'malil jawarihi mustahabban ayyukan gabubba kai wannan abin da an bada misali da ya fito sosai ai mun mun san farillai na ayyukan zuciya kamar wannan da muka karanta yanzu dukkan su farillai ne farilla ce kai tawakkali ga Allah ko ba farilla ba farilla ce ka ji tsoron Allah ko ba farilla ba farilla farilla ce ka yarda da Allah mun san wannan to akwai kuma a gabubban jikinmu wasu ayyuka wanda su ma farilla ne farilla ce kai sallah ko farilla ce kai haji farilla ce kai azumi dole a kun ga farillai ne to farillan tawakkali sun fi farillar sallah farillar tsoron Allah ta fi farillar aikin haji kun fahimci wannan abin to haka ake so ka ɗauko kiyasin duk abin da yake farilla ne a aikin zuci to girmansa ya fi farillar ayyukan jiki ba da zakka farilla ce ko to jin tsoron Allah can cikin tsatsakin zuciyarka babu wasa da tawakkali gare shi da san Allah da san mai san Allah da waɗannan abubuwan da mu karanta na wajiban ayyukan zuciya duk sun fi wannan ɗin domin duk ba da zakarka in ba waɗancan Allah ba zai karba ba ai mun fahimci dancan to shine to haka nan ka zo babu mustahabbai akwai mustahabbin aikin gaɓuɓɓa qiyamul layli ai mustahabbi ce ko sadaka ta tadawwi azumin tadawwi kyautatawa mutane banda kyautata ma iyaye kyautata iyaye wannan a farilla yake yawa a ƙarib shi ma kula da su ‘yan uwanka na jini shi ma a wajibi yake wanda ba ɗan uwanka na jini ba duk abin da ba wajibi mustahabbi ne kai masa to mustahabban da Allah ya ɗora mana na ayyukan zuciya mustahabbi ne ka so kaza daga cikin ayyukan da Allah yake so mustahabbi ne ka ƙaunaci kaza mustahabbi ne ka ƙaunaci kaza a zuci to waɗannan abubuwan sun fi waɗannan mustahabban da Allah maɗaukaki ya sanya mana mustahabbi na gaɓuɓɓan jiki shine misali to mu je sai yake ce har yanzu wa amalul jawarihi to mun gama da uku saura na ƙarshe yace wa amalul jawarihi da ayyukan gabubban jiki kassalati kaman sallah wal jihadi da kuma jihadi wa naqlil aqdami ila al jumu'ati da cire da cire kafa takun kafa zuwa aljumu'a sallar jumu'a wal jama'a ce da sallar jama'a wannan sallar juma'a sunanta jumu'a aljumu'a ake cewa mimun mai damma jama'a kuma shine sallar jam'i jam'inta shine aljama'at wa musa'adatil ajizi da taimakon gajiyayye ga wani aidin mustahabbi ne ko in ce kai ayyuka ne na gabubba wal ihsani ila al khalqi da kyautata wa halitta nan alkhalki komai ya shigo ciki kyautata wa ɗan adam a matsayinsa na mutum musamman in musulmi ne kyautata wa ɗan adam a matsayinsa na mutum ko da ba musulmi ba ne wannan akwai kyautata a kanka wajibi kai masa kyautata wa mutum a kyautata wa dabba kyautata wa ƙwari akwai ko babu wani zai akwai wani kawai yana da wani abu yayi hobi dinsa shi a rayuwa ya tara tsuntsaye sai ya sa su a keji sai ya dauki wuka yana harbin su yana kashewa wannan kuga kimmar rashin tausayi kenan ko kuma wanda zai dauki dukiyarsa dukiya kun ga dukiya ba mutum bace ba wani abu ba mai rai ko Allah madauki ya bashi ajiya ne ita ma a rika kona ta ana wasa da ita wannan shi ma alama ce ta rashin hankali kuma ta rashin kyautata wa alkhalki duk abin da Allah ya halitta wajibi a kyautata masa ka duba ka ga abin da zaka ci dabba da zaka yanka ka ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana daga cikin karantarwar musulunci abin da zaka yanka shi to ka kyautata yankawa din nan ya gaya mana cewa a wasa wuka sosai ko in aka wasa wuka da sauri dabba take mutuwa in ana yanka ta nan da nan sai rai ya fita kuma kar a take mata dukkan kafafun a bar mata wata kafa daya da za ta yi tsalle-tsalle wannan motsin jikin ba a hana dabba shi saboda ran ya fita takuruwa din nan lokacin da aka ce ran zai fita ya zama a daddaure take gaba ɗaya ba yadda za ta yi ita ce matsawar an hana wannan abu akwai tausayi da Allah madaukake wajabta mana mai wa dabbobi to wannan ihsanu ilal khalqin yana cikin ayyuka na gabubba shi ma da kuma duka ne yanzu ku duba ku gani labarin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar kullun in aka zo irin wannan zance ana ba da shi matar da take karuwa aikinta karuwanci cin kudin haram amma saboda kyautata wa kare ta ɗauki huffinta ta ɗebi ruwa ta bashi ya sha bai mutu da ƙishirwa ba saboda wannan Allah gafarta mata karuwancin duka ka kaddara ta yi shekara ashirin tana yi sai ta ɗauki wannan aikin kirkin da ta yi da ikhlasi ta taimaka wa kare ka duba kuma a cikin halittu kare mai daraja ne ko mara daraja mara daraja ne abu komai rashin darajarsa a gunka tun da rai ne da Allah ya halitta to ya cancanci a kyautata masa kar a rika murƙushe dabba akwai abubuwa da ƙwari da sauran su haka mutum sai ce kawai kashe wannan kashe wannan ba cikin abu sai idan suna cutar da ko gini ko abinci ko kuma gona da makamancin wannan sai a kashe amma abin da yake a wurinsa yake daban ba abin da ya haɗa ka da shi ka kyale shi rayu Allah kyauta to sai yake cewa kuma har yanzu wani hau zalika da makamancin wani sai ce faƙaulul abdi fi salatihi maganar bawa a cikin sallarsa in yace iyyaka na'budu wannan da iyyaka na'budu da muke faɗi a kowace sallah ko a kowace raka'a za mu karanta fatiha a cikinta kuma za mu ce iyyaka na'budu to faɗin kaɗin nan kace iyaka na abudu iltizamu ahkami hadhihi al-arba'a ce wa iqrarun biha duk mutumin da ya faɗi iyaka na abudu to ya lazimci waɗannan abubuwan ne guda hudu waɗannan abubuwa guda hudu hanyoyi hudu da ake yin ibada ya kamata mu rike su ko qaulul qalbi ko ko sai me qaulul lisani ko sai me kuma amalul qalbi sai kuma amalul jawari yawwa da maganar zuci ita ce aqida da kuma maganar harshe abinda harshe zai faɗa da kuma ayyukan zuciya da kuma ayyukan gabubba to idan ka tsaya gaban ubangiji kace iyyaka na'bud to ka hararo duk waɗannan abubuwan ka sa su a ciki ma'ana duk abubuwa na da ƙaunul da maganar zuciyata ma'ana aƙiduna duk kai zan bautawa da su mun gane wannan harshe na na sakhare shi naka ne sai abin da ka yadda in faɗa zan faɗa zuciyata duk aikin da nake a ciki da ita tawakkali na tsoron Allah na da sauransu da haƙuri na da waɗannan abubuwa dukka naka ne kai zan bautawa da su sannan kuma gaɓuɓɓen jikina gaba ɗaya sai abin da ka ce in yi zan yi wannan duk mutumin da ya ce iyaka na abudu to ya hararto wannan abin a zuciyarsa cewa abin da ya faɗa ke na lazimci cewa zan yi waɗannan abubuwa guda hudu Allah sa an gane wa iqrarun biha da kuma tabbatarwa da su am tabbatar da su wa qawluhu fadin kuma mutum shi bawa in yace wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in in ka faɗi wannan to talabul i'anati roƙo kai kana neman taimakon Allah alaiha akan waɗannan abubuwan guda hudu da yawa daga cikinmu lokacin da mutum zai ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in da za ka tambayi mutane tsakani da Allah isti'ana da kake hararowa mai kai kaɗai muke bautawa kai kaɗai muke neman taimako neman taimakon galibi na duniya muke kawowa ko Allah taimake mu a kaza ka taimake mu a kaza ka taimake mu a kaza to ba shi ake nufi ba ka hararo abinda kake cewa in kace iyyaka nasta'in shine talabul i'anati kake yi neman taimako alaiha akan waɗancan abubuwan guda hudu kamar kana cewa ne ya Allah ka taimake zuciyata wajen duk abin da zan kudurta na aqidu in kudurci daidai ya Allah ka taimaki harshe na duk abin da zan faɗa ya faɗi daidai ya Allah ka taimaki zuciyata duk ayyukan cikinta su zama daidai ya Allah ka taimaki gaɓuɓɓen jikina duk abin da zan yi in yi daidai wajen bautar ka kun fahimci wannan shine abin da ke nufi wa tawfiqi laha shine talabul i'anati alaiha wa talabut tawfiqi laha kuma kana neman Allah ya baka taufiki ne da gamdakatar wajen waɗannan abubuwa guda hudu Allah ka sa in dace wajen abin da zan faɗa da baki abin da zan yi da zuciyata ka sa kuma duk abin da zan daga na Allah ka sa in zama na samu dacewarka mun fahimci wannan sannan yace wa qawluhu ihdinas siratal mustaqim in mutun yace ihdinas siratal mustaqim shi kuma wannan fadin ya Allah ka shiryar da mu hanya mai kakkiya madaidaiciya mutadamminun lil amraini to wannan shi kuma ya kunshi abubuwan guda biyu to wani abubuwan guda biyu yake nufi anan iltizamun wa talabul i'ana mun gane yawwa ai a iyyaka na abudu iltizami ne iltizami shine yarda da amincewa na dauki nauyi zan yi sannan kuma a wa iyyaka nasta'in ya Allah ka taimake ni in yi mun gane ko to in ko kace ihdinas siratal mustaqim to shi kuma ya kunshi waɗannan abubuwan guda biyun ala tafsili kaman bayani daki daki ne ya Allah to ina neman a shiryar da ni hanya madaidaiciya dan in samu damar yin waɗancan abubuwa guda hudu da na lazimta cewa zan yi da kuma wanda na nemi wannan da na nemi ka taimaka mun akan sa mun fahimci abin wa ilhamul qiyam bihima da kuma wato ilhami Allah ya bai wa mutum ilhami gam wato ya kimsa maka fahimtar cewa ka tsaya kai waɗannan abubuwa guda biyu da iltizamin da kuma talabul i'ana ko kuma talabul i'ana da talabul tawfiqi yawa wa suluku tariqis salikin ila Allah ta'ala da kuma haka ne ko yawa da kuma wato shiga ne in mutum ya faɗi ihdinas siratal mustaqim to abin da ya kunsa shine waɗancan abubuwa guda biyu tare kuma da shiga hanyar asaliki na ilallahi waɗanda suka fito kawai don su yi tafiya zuwa gun Allah wannan istilahi ko in ce kalma ce da mun sani sufaye sun fi amfani da ita magana kalmar suluki duk da ba tasu bace su kaɗai in an ce salaka shine mutum ya shiga ya shiga hanya ya kama yana tafiya to duk mutumin da ya shiga hanya yana tafiya zuwa wurin Allah duk mutumin da yake rayuwa a duniya rayuwarsa kuma take tafiya akan ka'idojin abin da Allah ya ce abi to kamar salaka tariqa ila Allah ya shiga hanya ne zuwa ga Allah mun fahimci abin yawa to idan mutum yace ihdinas siratal mustaqim kamar ya roki Allah ne ya Allah ka dora ni akan wannan hanya wanda in na shiga to kuma ba fita har zuwa gare ka har zuwa mutuwa babu ridda har zuwa mutuwa babu juye baya ga addini har zuwa mutuwa babu kangarewa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dina cikin ma'anar ihdinas siratal mustaqim Allah muke roko ya shiryar da mu zuwa ga hanyar nan madaidaiciya to a ƙarshe malam yace wallahu almuwaffiqu Allah shine mai datarwa mai bada dacewa karka ce almuwaffaqu almuwaffaqu wanda aka datar da shi kenan kai kenan kai ne mai neman a datar da kai amma Allah shine almuwaffiqu mai sa wani ya dace to Allah ya datar da mu bi mannihi da baiwarsa wa karamihi da karimcinsa walhamdulillahi wahda yabo ya tabbata ga Allah shi kadai wa sallallahu ala man la nabiyya ba'da salatin Allah ya tabbata akan wanda babu wani annabi bayansa wa alihi da kuma 'yan gidansa iyalansa da mabiyansa wa sahbihi da sahabbansa wa warithihi da masu gadansa wa hizbihi da kuma rindinarsa warithihi yana nufin malamai masu gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hizbihi da kuma rindinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muke roƙon Allah ya samu dukan mu a cikin ta to sai ce tammal kitabu bi aunillahi al-malikil wahhabi littafi ya cika ya ƙare ya kammalu da taimakon Allah almaliki sarkin nan alwahabi mai baiwa mai kyautayi to Allah muke roƙo yi mana baiwarsa yi mana kyautayinsa ya kuma taimake mu akan ƙarin fahimtar abin da ke shine daidai ya Allah muna tawassuli da wannan karatu da muka yi Allah kai muke roƙo ka tabbatar da mu akan hanyar daidai dukkan abin da zai amfane mu duniya da lahira Allah ka nuna mana shi ka ba mu damar fa'idantuwa da shi dukkan abin da zai cuce mu ya Allah ka nuna mana cewa mai cutar mu ne mu nisance shi Allah kuma ka taimake mu mu ƙara ganin gaskiya ƙuru-ƙuru wara-wara sarai-sarai ta bayyana a gare mu ba tare da shubuha ba Allah kuma ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ta bayyana ƙuru-ƙuru sarai mu gane ita ce ƙarya kada wata shubuha ta lullube ta mu kasa gane ta domin mu guje mata ya Allah dukkan abin da zai taimake mu akan wannan addini Allah ka taimake mu akan fahimtarsa da tafiya tare da shi duk abin da zai cutar da mu ya Allah ka kaɗe mana shi waɗanda suka taimaka da ƙarfinsu da aljihunsu wajen dukkan abin da ya gudana na wannan karatu muna fata Allah maɗaukaki ya kai ladan zuwa gare su Allah sa haske a kabarin waɗanda suka rasu a cikinsu masu rai kuma Allah tabbatar da su akan hanyar daidai mai martaba sarki da irin kokarin da yake yi banda na gudanar da karatun da halattar karatun ba wannan ne littafi na farko da muka yi da shi aka sauke ba muna fata Allah madauki ya kara masa karfin gwiwa akan wannan abin da babu wani mai irin matsayi nasa da yake irin abin da yake Allah madauki ya kara taimakon sa akai ba dan ko yana nan ake faɗi ba wanda kuma har yanzu turaki da ya sai littafin nan aka raba shi a masallaci kowa ya samu shi ma muna fata Allah maɗauke saka masa da alheri dukkan kuma wanda yake ƙoƙari wajen yaɗawa da mai ɗauka a kyamara da sauransu dukkan dai wanda ya cancanta ko na faɗa ko ban faɗa ba muna fata Allah swt ya haɗa mu akan yardarsa cikin yardarsa da aiki da abin da ya yarda da shi har zuwa ƙarshen rayuwarmu kamar da na ambata mana wannan shine ƙarshen wannan littafi kuma insha Allah littafin da za mu sa ba da daɗewa ba na manta ban zo da nawa ba ina yake na ga wani ya zo da shi yauwa za mu fara insha Allah mako mai zuwa shine sharhin fadlul islam gashi a hannuna shi ma dai girman sama ina yafi wannan ma haka insha Allah wannan shekara ɗaya da rabi kila wannan ai biyu a kansa kuma shi ma littafi ne na malam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab sharhin malam Abdul Aziz bin Baz sunansa fadlul islam da abin da yake da alaka da shi kuma za mu zo mu ji nan gaba kar mu shigar da shi a cikin wannan darasi din yawa insha Allah mako ma mai zuwa ba sai an dade ba za a fara shi gadan gadan bi idnillah ko a ce gadan gadan ko a ce yawa to Allah ya ba mu tawfiki na ga lokacin mintunan bai wuce bakwai ba ko minti bakwai to minti bakwai ba zai isa mu yi samari din da na so mu yi mu koma zuwa shafi na 37 nan ne farkon littafin daga farko daga shafi na 1 zuwa 36 duk abin da ya shafi magana akan littafin ne aikin mai tahqiqi wanda muka sha bayani za mu dai asalin littafin nan sunansa tajiri da tauhidul mufid wanda mai shi malam al-mukrizi wanda sunansa Ahmad bin Ali al-Mukrizi al-Misri wanda ya rasu 845 a babban abin da zamu fahimta shine wannan littafi Malam Mukrizi hakikatan ya ciro shi ne daga littafai ko in ce littafin Malam Ibn Qayyim musamman madarijus salikin mafi yawan abin da ke ciki daga nan ne amma ya yi wani irin ikhtisari da yankewa yankewar da bai rasa dukkan abin da muke so mu sani da a ce madarju salikin din muka karanta ba wani kuma alama ce ta kwarewar malami ko da ya kwafo maganar wani to in ya sanya maka ita a sanyawar da in ka karanta kamar wancan in ka karanta ba tare da cewa kuma duk kalmomin ya kawo ba to za ka ga cewa alama ce cewa ya fahimci abin da yake akwai inda ba kalmomin ba ɗaya bane ya canza wasu kalmomin ya sa wani abu kuma tasan da ta sa sai ta zama mai fassara na wancan da wancan muka karanta da muna neman fassarar wani abu shi ya fassara mana ya rage mana gafin da karfin larabcin ya zo da abubuwa da sauki haka ba za ka ce bai komai ba ya yi aiki babba kuma ban abin da ya kware a cikinsa kamar da muka gani shine abin da ya shafi taqsimat har na gaya mana ran nan yawa kashe-kashe eh analysis amma ta kashe-kashe har yanzu ka kasa abu ka ce abu kaza ya kasu zuwa kashi kaza abu kaza ya kasu zuwa kashi kaza wannan hanya ce da malamai suke binta don sauƙaƙa haddace ilimi a gun ɗalibai an na gaya mana cewa yanzu kamar ilmomi irin su ƙawa'id fiqhiyya cikin sauƙi mutum zai haddace ilimi mai yawa in yana haddace da baitoci da aka yi a kansu da aka shi ma wannan ya taro mana abubuwa ko wani abokin karatu na da ya rubuta rubutunsa na masters ina tunawa dan sudan akan al-mustalahatul aqdiyya at-taqsimat kai shi abin da ya dauka kawai kashe-kashen matsalolin aqida matsalolin aqida kawai yace abu kaza an kasa shi kashi kaza ta mahanga kaza kuma an kasa shi zuwa kaza shi wannan aikin da yake nan shine masters ɗinsa kuma littafi babbai rubuta sai kai mamaki a ina samu ya bi duk waɗannan littafan cewa an kasa tauhidi kashi uku kaza da kaza me asalin wannan yayi magana akai an kasa kaza kashi uku me asalin sa yayi magana akai ya tattara maka kuma littafan malamai na can baya da zai nuna maka abin ba sabon abu bane ba kirkire kirkire bane to daga cikin abin da ya fare mana magana dai akai ya gaya mana dama littafi ne mai fa'ida ya sa masa suna kaza da kaza ya nemi ya roki Allah subhanahu wataala akan yin aiki da shi wannan yana cikin abin da duka dai mun wuce akan sai ce wa'alam anna Allah subhanahu wa ta'ala rabbu kulli shay'in ya tsaya mana magana mai zurfi akan me ma'anar rabbu rabbu muka yi magana akan sa ko da fadi yayi magana akan ilahi me ma'anar ilahiyya me ma'anar haƙiƙanin tauhidi shafi na 38 kenan ya tafi kuma gaba yayi magana akan qushrut tauhidi wa lubabut tauhid bawan tauhidi da kuma madarar bargon tauhidi duka menene wannan menene wannan duka kuma ba wai maimaitawa za mu yanzu ba amma tuna mana matsalolin ne a mintunan namu sun kare ko saura minti uku to a takaice dai kowa ya duba nasa da Allah ya sa lokacin da muke ishara zuwa ga wasu abubuwa kuna sa alamu naga dai wasu suna sawa to insha Allah zaka ji saukin komawa a kai sauri ka fahimci abubuwa shafi na 45 ya kawo mana shirkul umami kulluhu nau'ani shirkar al'umma gaba ɗayanta nau'i biyu ce ga shi nan shi ma ya kawo mana shi a yayi bayani dogo wani abin in ya shiga wani wurin kafin mu dawo kan maganar sai ga an daɗe an ɗau lokaci yayi magana akan annabi sani min shirki ashirku bihi ta'ala fi rububiyya shafi na 48 kenan ya tafi magana akan kabari da ziyarar kabari da kuma abin da ya shafi gina masallaci akan kabari ko bauta wa kaburka da tsoratarwar da ta zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama akan waɗannan abubuwa duka gashi nan dai a ƙarshe bayan ya gama wasu abu a shafi na hamsin da tara yake cewa fastam sik bi hadal asli ka yi riko da wannan asali kaga wani yana cikin abin da zai ma mutum amfani in yana karatu a rubuta littafi ba laifi ba ne in kana rubuta research ka rubuta ka rubuta kuma ka yi wani abu na jan hankali wani ce ba za a yi wa'azi ba a'a ba ko da kalma ɗaya ne ka ce to bawan Allah ka kiyaye har irin abin da malamai suke cewa ilam arshadaka Allah ai wannan kalmomi ne da za su ja intibahi kuma suna da amfani wajen jan hankalin mai karatu ya ƙara faɗaka zuwa ga abin da ake ambata masa ya kawo mana maganan asulul shirki a shafi na 61 da ka'idarsa allati yarju ilai shine ta'tili ya magana ta'tili in ba kuma ta ba shirku ya kasa mana shirka zuwa shirka ta ta'tili ko da shirka ita ce shirka ta fir'auna da makamantansu ya kasa ta'tilin shi ma kun san dogon lokacin da ya dauke muna yin wannan ko ina jin a wannan maganar mun wajen darasi ya kai biyar ko shida akan wannan to ga sunan dai haka ya kawo kasa'isul uluhiyya shafi na 64 a ya ambace su daga cikin su tawakkali da tuba azzabhu waɗanda waɗannan abubuwa ne wanda sam sam sam babu kofar da za a ce ai wani wanda ba Allah ba akwai wasu abubuwan da za a iya yin wani akwai kofar da in aka ce summa za a iya yi wa wani wanda ba Allah ba mana in aka yi wa Allah za a yi misali kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lokacin da aka ce masa a menene wannan hadisi da yake cewa aj'altani lillahi niddan farkon sa da wani yazo yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a gare ka sannan ga Allah sannan abin nan gare ka ga Allah ga kuma gare ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce a'a aj'altani lillahi niddan ko amma Allah za ka sa shi kaɗai lillahi wahdahu to waɗannan abubuwa duk suna nuna mana akwai abin da yake idza kana min khasa'isil uluhiyyati to babu kofar da yanzu kamar misali tawakkali mi magana akan sa ba a cewa tawakkaltu ala Allah thumma alayka saboda me saboda tawakkali min khasa'isi al uluhiyya ba dama wani a ce an yi tawakkali gare shi ba Allah ba to ga dai abubuwan nan inda ko koma insha Allah kwayi muraji'a sai mu tsaya haka dole saboda lokaci ya riga yayi muna fata dai Allah ya amfana da mu da wannan littafi Allah ya sa ba za mu hasarar lokacin mu ba wajen karatun sa da ƙarshe Allah ba mu ikon aiki da shi a sauran karatutukan ma da za mu yi da kuma wanda muke yi muna roƙon Allah ya sa mana albarka a ciki abinda kuma muka faɗa ni da nake faɗin abin da ya zama daidai ina fata Allah maɗauki ya ƙara min tofiki akan haka abin da ke kuma kuskure ne ina fata ya zama Allah ya gafarta shi sannan duk da cewa dama Allah ba kama mutum da kuskure to amma ilimi ba a ba mutum da kuskure in ka ba mutum ilimin kuskure ya je aiki da shi nan matsala ce ko ba haka ba to muna fata Allah maɗauki ya gafarta mana baki ɗaya Allah kuma ya sa kuskuren ba zai shiga cikin hankulanku ba Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da na so in ambata mana na ce muku da ma wasu su yi wannan aiki